إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله ثناء كثيرا طيبا مديدا ملء الآفاق مباركا مزيدا لك الحمد اللهم يا خير ناصر لدين الهدى ما لاح نجب لناظري لك الحمد ما حب النسيم من الصبا على نعم لم يحصها عد حاصري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وألوهيته وتوحيدا وتعظيما لجلاله سبحانه وتفريدا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أزكى من دعا للتوحيد اعتقادا وعملا فريدا صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين البالغين بالحق ركنا شديدا وعزا مشيدا وصحبه الباذلين لكلمة الإخلاص طارفا وتليدا والتابعين ومن تبعهم بإحسان مما رجا وعدا واتقى وعيدا وسلم ربنا تسليما عديدا إلى يوم الدين سرمدا مزيدا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله فإنكم إن رمتم من التآخي ائتلافا ومن التمكين والعز ازدلافا ومن ثواب الرحمن جنات ألفافا فإن عليكم بتقوى الله قولا وعملا واعترافا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون قضية من أهم القضايا وموضوع هو أهم الموضوعات يجب على العلماء وطلبة العلم والخطباء والدعاة أن يذكروا الناس به ويدعوهم إليه ويكرروا الحديث عنه ويبينوا, ويبينوا فضله ومحاسنه ومكانته من دين الله ويشره معناه ومحققاته ومكملاته لكي يرسخ في النفوس وتطمئن له القلوب إنه موضوع التوحيد توحيد رب العالمين إفراد الله بالعبادة وإفراده بما يختص به جل جلاله من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات ذلك لأن التوحيد هو أساس الدين وقوامه وقاعدة الملة وزبدة الرسالة وقد نبتت في هذه الأيام نابتة تدعي الإسلام وتظهر أقوال الشرك وأفعاله وتستمد من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنصر به الشرك والضلال فوجب التصدي لهم وبيان الحق للناس والله الهادي إلى سواء السبيل يقول الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله عن كلمة التوحيد والله الهادي يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها السماوات والأرض وخلقت لها لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نسبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار وعنها وعن حقوقها السؤال والجواب وعليها يقع الثواب والعقاب ولأجلها جردت, جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام عباد الله إذا كان التوحيد بهذه المنزلة العلية من الدين حقا علينا وعلى جميع المؤمنين العناية به وبخاصة الخطباء والدعاة والمصلحون الذين ينشدون السير على صراط الله المستقيم ويرجون أن يكونوا من أتباع سيد المرسلين ويفوزوا بمرضاة رب العالمين اللهم أحنا على التوحيد وأبتنا عليه ووفقنا لتحقيقه يا أرحم الراحمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين وصل وصل وصل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم عليه تسليما كثيرا مزيدا أما بعد يا كوباين الله يومنا جمعة wadda ita ce tsakiyar watan rabi'ul akhir shekara ta 1446 18 ga watan goma shekara ta 2024 kuma a yau Allah ya kaddare na zirci wannan masallaci mai dimbin tarihi wanda ya kafu shekaru kusan sun kusa 30 kenan a yanzu ba su yin 40 a karmakalla masallacin juma'a da dai aka gina shi yawwa masalaci abu zarar gifari ko wanda yake dangarki village a cikin abuja wannan masallaci masallaci ne da ya shahara ba zan su in ce kaurin sunan ce kamshin suna wajen addini da tauhidi da raya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da shirka da bid'a to bisa ga haka bayan na samu gayyata daga Sheikh Abdulrahman Zamfari Allah ya masa taufiƙi kuma daman na riga na yi matsaya wadda na rubuta ta a shafi na na facebook cewa za mu shiga wata sabuwar hamla za mu shiga wani sabon zango na karantarwa mai takin mu koma mu tauhidi to dama wannan masallaci babbar cibiya ce ta kungiyar jama'a ce zalatul bid'a wa qamatis sunnah wadda tun asalin kafuwarta an san ta ginu bisa ga tauhidi da fada da kishiyarsa bisa ga inganta aqidar ahlus sunna wal jama'a da yakar bidoyin da aka jingina ma shari'a musulunci kungiyar jama'atu zalatul bid'a qamati sunna ta yi aiki tukuru tun kafuwarta wajen cimma wannan manufa da kuma faɗi tashi a kanta sannan ta yi nasara iya kazzarafi alhamdulillah an samu jajirtattun matasa tun a wancan lokaci yau kusan shekaru arba'in da biyar da kafuwar izala waɗanda sun yanzu duk yau su sun tsufa wasu kuma sun ma koma ga Allah almajirai ne na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi waɗanda ya tarbiya su akan da'awa suka jajirce suka ɗaukar kalmar tauhidi a Najeriya da makautanta suka kawar da nau'o'in shirka masu ɗimbin yawa da miyagun al'adu masu alaƙa da maguzanci waɗanda akwai su a wancan lokaci babu shakka ƙungiyar izala ba ta bar wata shirka babba ko ƙarama a najeriya ba muna ta sai da ta kai ta ƙasa haka duk inda kaga wata shirka ana yi a ƙasan nan a yau to farfadowa ne ta yi albarkacin sassauci da sakaci da aka samu daga gare mu mu magadan waɗancan almajiran na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi kai har waɗanda suka yi saura a cikin almajiran Malam Gumi a yanzu sun himmatu ga karantar da wasu abubuwa na daban waɗanda ba su shafi tauhidi ba amma suna kutsa a cikin rigingimu da gardan dami a cikin waɗannan abubuwan to ban ci abubuwan da ake karantawa ba su da muhimmanci ba ban ci abubuwan da ake faɗakar da mutane da jan hankalinsu bai da muhimmanci ba amma akwai wajabci na lokaci na a sake waiwaya asalin wannan magana ta tsaye da tauhidi da kafa sunna don haka a cikin wannan yanayi na sakaci aka samu barnata suka fara tallata gurɓatattun aƙidu suka samu dama suka fara fitowa fili da abubuwan da a da albarkacin wa'azin izala akan tauhidi ɓoye shi ake yanzu ya dawo yana fitowa fili don haka na ga wajabcin mu karkata wannan huduba da sauran hudubobin da za mu yi a nan gaba in Allah ya so aƙalla har zuwa shekara guda domin wato mu fito mu sake jaddada magana tauhidi a yau wannan sabon yanayi da aka samu na fitowa fili ana tallata kafirce ma Allah da bauta waɗanda ake kira waliyai ana yin wannan a cikin masallatan Allah wanda aka gina don bautar Allah da wuraren zagayen da ake cashewa ana sharholiya ana kiran wani Allah ana ba shi matsayi irin na Allah wanda Allah kaɗai ke banta da shi dukkan mun ga kilistin da suke yawo suna bayyana a social media masu tada hankalin duk musulmin da ya san tauhidi kuma ya san kiran annabawa wanda cikamakin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafa shi a cikin wannan clips da ke yawo akwai abubuwa masu nuna wasa da addini da mai yadda addinin sharholiya da kaɗe-kaɗe da rawa da bayyana tsaraicin mata da sunan addini akwai guluwi faifayewa da wuce gona da iri wanda shine babban makamin da ke halaka kowace al'umma daga cikin guluwin da yake bayan akwai istigasa neman agaji da ceto da biyan bukata daga wani Allah alhalin Allah ta'ala ya cika littafinsa ga duk surorinsa da magana akan tauhidi da nuna babu mai iyawa sai shi ba mai bayarwa sai shi ba mai hanawa sai shi ba mai samar da arziki sai shi ba mai samar da talauci sai shi ba mai hidda mutum daga matsala sai shi kadai ubangiji subhanahu amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah babu wani ubangiji tare da Allah don haka babu mai kuranye damuwa ko ya biya bukata sai Allah yanzu an kai cikin guluwi a nuna maka cewa ga wata ɗariƙa wanda in ka so ta a ranka to za ka samu ni'imar kabari in ka shige ta kabarin ma ba za ka zauna ba ana sa ka za a cire ka a yi sama da kai akwai waliyin da an batunsa sau ɗaya ya fi ka shiga masallaci ka shekara dubu ɗari kana halwa mana kana istighfari kana salati kana tilawa kana tasbihi kana kabbara kana hamdala kana kiran Allah shekara dubu ɗari ka tuna shehuwa da a zuciyarka ya fi shi kun ga wannan ƙoƙari nake a da in mun faɗa ka ƙaryata mu ake yanzu lokacin ɓoyon ya wuce sun fito fili mu ma lokacin sakaci ya wuce za mu fito fili mu yaƙi wannan shirkoki a cikin abubuwan da wannan clip suka ƙunsa za ga akwai saku-saku da sabon Allah a gwada ma mutum irin abin da dai kiristoci ke cewa in dai ka yadda da yesu baka da matsala duk abin da kai zaka shiga aljanna gidan ubanka ne to sai amma maka in ka karbi dariƙa to duk zunubin da kake so ka je kai hankali ka kwance babu matsala akwai waliyin da an ruwaito mun karanta tuntuni mun faɗa a da an karyata mu yanzu gashi nan yana yawo daga bakin masu ita cewa nan wali ya ce duk wanda ya ganshi zai shiga aljanna alhalin mun sa da sun gaban zo Allah ma suna wuta sallallahu alaihi wasallam akwai waliyin da mata shi ko ji sunan sa ma zai shiga aljanna kaga wannan zai tabbatar maka wasa ne da addinin Allah kokarin tumbuki sun da manzo Allah ya kafa addini akan su idan kana sauran kilis ɗin malaman ɗariƙun nan sai ka fahimci ubangiji kansa sun bayar da shi a don wasa wanda wali yake juya masa duniya yadda suka ga dama kuma ba yadda ya iya da su tsarki ya tabbatar ma Allah yana da kyau ya ku jama'a musulmi mu sani cewa daman ɗariƙun sufaye wa'anda aka sani ba tushen kafa su can farko wanda irin su junaid suka yi ba wanda su sun yi da kyakkyawan niyya ta a inganta zikiri da komawa ga Allah da tsarkake zukata amma a yadda ɗariƙu suka koma sun bambanta daga tafarkin ahlus suna tun daga masadirut talaqqi ma'ana ina ne tushen da zamu ɗauki addini da me zamu bauta ma Allah duk wani ahlus sunna in kace da me zai bauta ma Allah zai ce maka Qur'ani da sunnan manzo Allah mu anan muka tsaya ko sai kuma mu fahimci ƙur'ani da hadisi akan hasken fahimtar magabata sahabbai da tabi'ai da masu biyo bayansu amma a wajen ɗari'u shehunansu su ne masdarin addini abinda shehi ya yi shi ne addini abinda shehi ya faɗi shi ne addini mafarkin shehi ma addini ne ra'ayin shehi addini ne da ka duk ɗan dariƙa duniya za ka isku shehin sai ke kururutawa shehin sai ke bai da falalarsa da darajojinsa da karamominsa kuma kowane wali ya san gaibi ya yi tarayya da Allah a wannan kuma yana da iko kai ya canza al'amura ma'ana yana isa a mutu ko a rayu a yi fari ko a yi ruwa da sauransu wanda wannan su ne khasa'isun rububiyya wato ilahantar rububiyar ubangiji zamansa ubangijin duniya ya wajabta shi kadai ne wanda yake waɗannan abubuwa shirka a wajen ɗan shi'a da mabiya ɗariƙu ba ƙaramin yawa gare ta ba amma inda ‘yan ɗariƙu suka bayan da ‘yan shi'a sun daɗe su ɓoyo suke yi shi amma da tabbayin da najeriya da farko ɓoyo ake ko ɓoyo ake do ake yi to ɗariƙun ma haka ba sai a ce sai ka yi wusuli sai ka kai wani matakin da ba ka iya fita mutumin da ya shekara sittin yana abu guda ya za a iya fita to a wannan lokaci ne za a bari ya san wasu abubuwa kun taɓa tambayar kanku me yasa 'yan tijjaniya ke cewa ba a yadda mabiyin ɗariƙar tijjaniya ya ziyarci wani waliyi ba ko faɗin tijjaniyar da yana zuwa yanzu misali faɗin tijjaniyar da zai zo sakkwato ya zo humbarin shehu ya ce ya zo ziyarar shehu me yasa saboda ba su yadda a yi mawaliyansu kishiya ba wajen me wajen bauta ni da in na je kabrin shehu dan fudu addu'a zan yi masa ba abin da zai hana in je kabrin wani wanda ba kan ɗariƙarsa ba ko ba kan mazhabarsa ba ko ba kan tafarkinsa in dai musulmi ne in masa addu'a amma wanda ya je duk ya roƙi shehu biyan bukata to in ya kai wurin wani yayi wa shehun sakishiya kaga shi tun asali an gina dari kunni akan me akan shirka akan roƙon wani Allah zaka ku daina mamaki dun kun ga wani yana kai koken mu koken halin da Najeriya take ciki zuwa kabarin wani wali yana wali naira ta lalace yanzu ta kusan kai dubu biyu shi inda yana da ikon da zai hana wani yanayi ya canza da ba a mai da shi tsirara aka yi masa wanka aka sa masa lufafi aka ɗauke shi aka kai cikin rami aka rufe ba a can baya da 'yan haƙiƙa suka bayyana sai mutane da suka ɗauka iskanci ne suke yi ko kuma suna on their own suna cin gashin kansu kamar ma dai jingina maɗarika waɗannan abubuwan suka yi to a yanzu abinda sauran mabiyan da malaman suke yi da ɗaure shi da hujjoji daga littattafan masu gidansu ya nuna maka hasali haka abin yake sai dai an yi rufa-rufa kuma mashahid tasu guda ce saboda haka tunda sun fito fili mu ma dole ne mu fito fili mu faɗa ma duniya gaskiya saboda duk abin da ka raina yana iya kama hankalin wani bisa ga haka nake cewa a cikin irin wannan yanayi ya zama wajibi mu kira ga malaman sunna da masu wa'azi da karantar da al'umma da a haƙura a sake farfadowa tare da inganta karantarwa aƙida da tauhidi da bayyana aibi da illoli na shirka da dukkan nau'o'inta da haka wannan hudu ba za ta zama ita ce ta farko daga cikin jerin hudubobin da za mu gabatar in Allah ya so masu takin mu koma ma tauhidi insha Allah nan gaba za mu ɗauko bayanai tiryan-tiryan game da tauhidi da tuwasunsa da turakunsa da bayanansa da matsayinsa da falalarsa mu kuma ɗauko tiryan-tiryan tarihi game da yadda aka karkace ma aƙidar tauhidi aka wato ainihin karkatar da mutane zuwa ga shirka da dangoginta za mu fara shimfiɗa a cikin wannan hudu ba da bayani mai muhimmanci shine sanin bukatuwar al'umma zuwa ga sanin Allah ya ku bayan Allah malamai sun mana bayanin cewa bukatuwar mu zuwa ga sanin Allah da haƙoƙin Allah a kanmu tana gaba da bukatar da muke da ita zuwa ga abinci da abin sha da wurin kwanciya sanin Allah shine abinci da gaskiya wanda rashin sake sa rayuwa ta lalace a duniya da gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima da baiwa akan wannan al'umma da ya zaɓi muna manzo mafi girma ya ba mu littafi mafi daraja ya ɗaura mu akan aƙida mafi inganci a wajen ibada Allah ya ba mu ibada wadda ta fi kowace sauƙi a wajen ɗabi'u da akhlaq Allah ya koya mana halaye zaɓaɓɓu mafi nagarta da dacewa daka babu wanda ya dace irin wanda Allah ya yi shi musulmi inganci aqida da tsarkake zukata ta hanyar kadaita Allah da bauta farali ne wanda mahaliccin mu aiko dukkan annabawa da shi ma'ana duk wani annabi da ka ja aiko a duniya duk wani manzo to da awarsa akan ka kadaita Allah kada a yi ma Allah shirka Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu taɓa aika wani manzo gabaninka ba face sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa ya karantar da mutane ni kaɗai ne ubangiji ku bauta mini alkurani ya karantar da mu cewa allah ne kaɗai ke iya samar da alheri shi kaɗai ke tunkuɗi cuta shi kaɗai ke bayarwa shi kaɗai ke hanawa shi ke riƙe da ikon halittu baki ɗaya babu mai tarayya da shi a cikin wannan kamar yadda babu wanda ya tarayya da shi a wajen halitta su bisa ga haka wajibi ne mu jawo zukatan bayi mu rataya su ga Allah shi kadai mu gaya musu ku saki kowa ku kama Allah kuma duk wanda adda bukata to ya koma ga Allah domin neman ta babu wani a cikin bayi rayayye ko matacce wanda ke amfana ma kowa komi sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama yayi shi yasa Allah ta'ala ke cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wala tad'u min dunillah karka kira wanda ba Allah ba domin duk wanda ba Allah ba sifa sai ta ce la yanfa'uka wa la yadurruk bai amfaninka bai cuta maka duk abin da ka ga ya same ka daga Allah ne in yi maka daɗi yi godiya in yi maka zafi yi haƙuri ka koma ga Allah ka roƙi gyara Allah ya ce fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin in ka yadda ka kira wani Allah don neman amfani ko tun kuɗi cuta to fa ka zama cikin azzalumai wal kafiruna humuz zalimun bisa ga haka ya wajaba ga musulmi su mai da tauhidi farkon al'amarinsu mutuna karantar da tauhidi da karantar da tsarkin zuciya shine wajibin farko da ake bukatar mu mai da himma gare shi wazin farko da manzo Allah sassu yake cewa a yi in yi aiki jakadunsa shine a kira tauhidi yasa da kira mu'az ya tura shi zuwa yaman sai ce ya mu'az إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ منه أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك ومكارم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كنوا بيت من الله يصار ما سوى زيتي إن كجيك فارا ذاك جي يمن ذاك سكمتاني ما سئلم أما دعوا فرقوا ذاك يمسك كلاس زواج توحيدي yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sannan baya haka in sun karba karantar da su sallah sannan zakka yace kuma kai hattara kar ka ɗebi dukiyar da in ka ɗebe ta ransu zai ɓaci wurin ɗaukar zakka kai hankali kar ka yadda wanda ka zalunta ya maka addu'a saboda ba ta da shamaki tsakaninta da Allah su ake kira makaman dare ku nemo a YouTube ku nemo ta hudu ba da ne mai suna makaman dare sihamul layli la tukhti ولكن لها أمد وللأمد انقضاء تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تمني كان تن كان شارن بكي كان من شاري وانا تينا الله وانا يا زالunce Allah ya cuce ni sai ka ka tambade ka lalace ka tsiyace ko ka talauce ko kuma ciwo ya kama ka ko bala'i ya cin maka an kore ka daga aiki jarinka ya kare fitina ta dare daban ta safe daban a dalilin addu'a wanda kai ka zalunce shi ya ku bayan Allah malamai sun bayyana tauhidi iri uku ne wannan da muka so magana tauhidin rububiyya shine sanin Allah shi ke da komai shi yayi komai ba mai control na komai sai shi rayuwar mu hannunsa take daman shi yayi ta ba mai iya tsina na mana komai sai Allah sanin wannan shine rububiyya sai uluhiyya to mu karkata zuwa gare shi da bauta kar mu haɗa shi da kowa wajen kwaɗayi da ƙauna da buƙatuwa da kai ƙara kar mu haɗa shi da kowa a wannan sai tauhidul asma'i was sifat musan sifofin da Allah ya makansa mai girma ne mai daraja da ɗaukaka ne mai tsarkin zati ne mai gafara ne kuma mai tsananin yin ukuba ne yana fusata akan masu sabo yana yarda da jin daɗi ga masu ibada duk sifofin da Allah ya faɗa a alƙur'an da sunna mu san su kar mu koma ga mutakallimun ƴan falsafa ahlul kalam masu rarrabawa su yarda da wata sifa su kore wata duk abin da Allah ya sifatar kansa da shi girma ne daraja ce mu yarda da shi mu tsarkake shi to da haka tunda wannan hudu ba ita ce ta farko da gare ta zuwa wasu dubobi a nan gaba za mu fara da magana akan tauhidin kansa da matsayinsa babban amfanin da tauhidi yake da shi ya ku bayan Allah shine yana maka shimfiɗa ta karɓo aiki wurin Allah wa ma mana ma an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi suna sadaka suna alheri suna kyautata wa mutane wani ma kafiri ne amma ya foundation wanda ya sa dala sama da miliyan talatin don a taimaki mabukata Allah ce ba ni karba saboda mi lanun kafaru billah saboda suna kafirci so tauhidi shi zai zama asasi na duk ayyukan alheri da kake in babu shi kaman kana zane ne akan ruwa ko kana son kai gini a kan iska shi yasa za ka ga babu wani wuri cikin ƙurani inda babu maganar tauhidi kai duk wata aya a ƙurani tauhidi ce in ka diba ko dai ayan nan tana kira ga ka san Allah ko ka so Allah ko ta kira ka ga gabe Allah ko ta ce ka kauce masabon Allah ko ta ce in ka bi Allah ga falalakka ko ta ka saba ma Allah ga matsalarka ko ta baka labarin wani wanda ya bi Allah ga sakamakon da ya samu ko wani wanda ya kauce ma Allah ga matsalar da ya gabu da ita haka ne ko ba haka so duk ayar da ka sani duniya a cikin Qur'ani dubu shida da ɗari biyu da ishirin da shida ko da talatin da shida duk wata aya da ka kawo ta akwai tauhidi cikinta haka ibnu al-qayyim ya faɗa kuma haka take don haka ne aka sa jigon sallah ya zama suratul fatiha ita ce mafi darajar surori cikin alkur'ani a alkur'ani babu kamatta a attaura babu kamatta a lijila babu kamatta a zabura babu kamatta sai Allah ya bata girman da babu wata magana babu wani rubutu babu wata takarda babu wani document a duniya wanda adda wannan darajar ku diba yau yau kadai yau wagga jum'ar wannan ranar da muke cikin ta 15 ga Rabiul Akhir ko musulmi miliyan dubu biyu a duniya kowa sai ya karanta wannan sura sau goma sha bakwai ƙila ya ƙara da shafa'i da wutiri sau ashirin kenan in ka buga ga adadin yawan mu a yau ɗin nan za a karanta suratul fatiha aƙalla sau biliyan talatin da hudu in babu nafiloli kenan in babu masu karatun fatiha makarantu in babu yara masu maimaita ta sau ɗari sau dubu wajen koyo kenan a kullum sau biliyan nawa ake karanta ta saboda mi saboda abinda ta kunsa na tauhidi ku nemi wata hudu ba da na yi a jos 2020 a masallacin muntada masallacin albayan akan suratul fatiha da yadda ta kunshi tauhidi da abin take karanta da me yasa Allah ya bata wannan matsayi da girman da babu abin da gida da girma irinsa to tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayansa manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa Allah yana da haƙƙi akan mu yace mu ma muna da haƙƙi akan sa a mu din ashe masu girma mu suna da daraja kenan menene haƙƙin Allah akan mu yace ku yi tauhidi kar ku yi shirka ku kadaita Allah da duk abin da sunansa bauta to mu kuma yana da hakki mu akan Allah wanda shi ya dora ma kansa ya shigar da mu aljanna to da ka baka da abin da yafi sanin tauhidi da rungumar tauhidi da aiki da tauhidi da karanta da tauhidi da kiran mutane zuwa ga tauhidi don haka in ka je alkiyama abu na farko za a tambaye ka tauhidi in ka tsira nan to bisa galibi ka tsira ka wuce amma wanda ba same ki da tauhidi ba to sauran tambayoyin da za a masa ba tambayoyi ne da neman ansa ba tambayoyi ne na kurewa kamar yadda aka ce ma mushrikai ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ashe ta bai sallah kenan wa lam nakum nut'imul miskin ashe ciyarwa ma sadaka ma da basu yi an kama su da laifinta wa kunna nakhudu ma al-kha'idin sai yawan kutsawa wajen banna wa kunna nukazzabu bi yawmiddin sai kare ta alkiyama kaga tauhidin ma sai karshe suka kawo shi saboda bala'in da suka gani wanda ya danganci matsaloli da fitinun da suke ciki don haka ne yasa annabawa banda karantar da tauhidi a rayuwarsu in sun lura rayuwarsu ta zo karshe to da tauhidi suke wasici Allah ta'ala ya ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wa nahnu lahu muslimun wannan ayoyi na bakara suna buƙatar sharhi mai kyau mai ma'ana mai tsawo dangane da yadda a ƙarshen rayuwar annabawa suke ta jama'a ku bauta ma Allah jama'a ku rike ubangiji shi kadai jama'a kada ku yi shirka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wasitin da yake yi kenan ya ga mai ibnu abbas yace ya gulam inni wa'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله yace ya kai yaro ibn abbas yaro ne amma da gari abokin tafiyar manya yace ina so in karanta da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazka kiyaye Allah ya kiyaye ka ma'ana lokacin da kake cikin jin daɗi to na Allah lokacin da kake cikin ni'ima kar ka warware zuwa sabo to idan ka shiga matsala shi ko Allah sai ya kula ka ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahaka ka kiyaye Allah zaka isko shi gaban ka ma'ana kullu yana tare da kai sai ce idza sa'alta fas'alillah in zaka roƙa roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in ka nemi taimako nemi taimakon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan yasa annabawa in sun ga mutuwa abinda suke neman Allah ya kashe su akan musulunci da tauhidi rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak annabi yusuf yana tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi bai na addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik da haka dan uwa idan damuwa ko bakin ciki ya same ka to ka tsaya kan tauhidi kamar yadda annabi yunus alaihi salatu wassalamu ya yi fanada fi zulumati an la ilaha illa an subhanak inni kuntu min adh-dhalimin Allah ya ce fastajabna lahu wannan magana tana son ta yi tsawo tunda ba hudu ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bane ba goma bane ba dozin bane za mu yi ta yi za mu dakata a nan da fatar Allah mu ɗauke sarki ya ba mu ikon kiyayewa ya kuwa yawan musulmi halin da duniya take a ciki a yan kwanukan nan akwai damuwa kwarai da gaske a nan najeriya matsalolin tsaro a yankuna irin inda na fito musamman zamfara da sokoto da wani yanki na katsina ko in ce da katsina babu shakka ya kai matsayin da ya wajabta ma al'ummar musulmin najeriya mu sake da kufa ga addu'a haka yi muka kalli sauran duniyar musulmi a gabas ta tsakiya da ma sauran duniya lamuran suna ta ƙara da kirkicewa yaƙin isra'ila ko in ce amerika da take yi da duniyar musulmi kullum ƙara faɗa da yake mu musulmi a wannan yanayi ba mu da makamin da ya fi addu'a babban makami ne da haka mu ci gaba da yinta kuma hakikatan tasirin ta yana nan yana bayyana kullum dare da rana amma waɗanda Allah ka saukar da bala'in kansu ba su ɗauka izina ku tuna abin da Allah ya faɗa ma munafukai a ƙarshen suratul tauba Allah ce a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun wai ba su gani duk shekara fi kulle amin duk shekara yuftanun sai Allah ya fitine su sai Allah ya saka musu bala'i marratan aw marratan sau ɗaya ko sau biyu sun malaya tubu na ba su tuba wala abin zakaru na ba su ɗaukar wazi duk inda ka zo ta fitina a duniya yau akwai hannun amerika a ciki to duniya ba ta iyawa da ita amma Allah da ya duniya yana iyawa shi yasa zaka ga duk shekara sai Allah jefa musu wata hitina sau daya ko sau biyu kamar yadda ya faɗi kwanan nan duk mun ji bala'in da Allah ya sauka musu na helene ko a manyan birane biyu masu matukan muhimmanci su ne Florida da North Carolina wannan garuruwan ko wannan jihohin ba su da kamar su wajen tattalin arziki ba su da kamar su wajen tsaro amma sai Allah ya sauka musu da bala'i cikin sati guda wanda ya musu ɓannar da ta yi daidai da yawan ɓannar da sun kai ba ƙasar falasɗinu a shekara guda da wata ɗaya cikin sati guda amma Allah ya ce sun malaya tubuna wala hum yazakka ba su tuba ba su astuwa to da haka duk wanda yake da hannu cikin zalunci duk wanda yake da hannu cikin barna duk wanda yake da hannu cikin samar da matsala ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah Allah mai ramuwa ne Allah mai damka ne Allah mai ɗaukar fansa ne ya ku jama'a musulmi mu so Allah a cikin zukatanmu don ni'imomi da baiwa iri-iri ne mana mu so manzon Allah domin shi ne dalilin shiryan mu kuma jagoran mu zuwa gidan tsira mu kiyaye mu ƙara sani da imani cewa babu shakka addini imani musulunci yana warwarewa kamar da alwala ke warwarewa saboda ka mu kiyaye duk abin da zai raba mu da Allah mu kiyaye duk abin da zai jefa mu ga shirka mu tabbata cewa mu mutu muna kan tsira ya Allah kai mana garkuwa daga duk abin da zai nisanta mu daga gare ka ya Allah kare muna kai muna rabon yin rayuwa ta imani da cikawa da imani don mu tashi da imani tare da manya-manyan mukarraban ka shugabannin imani annabawa da siddiƙai da shaidai da mutanen kirki Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya ga wannan ƙasa Allah ka taimaki addini da masu taimakon addini Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya ga jikin mu ka ba mu lafiya ga hankulan mu ka ba mu zaman lafiya ga ƙasashen mu ka kaddare mu da cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يذكركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعليه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن